tara ga shirin ko? ba na boko ba watan musulunci ko? sha tara ga watan muharram hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan yuli shine watan bakwai miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah madaukin sarki ilatar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke yin sa a wannan markazi mai albarka markazin hiya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratul ahzari tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 34 yau za mu tashi aya na 35 zuwa abinda allah ya so Allah maɗaukin sarki yana cewa a farkon aya na talatin da biyar a cikin wannan Sura, Innal musulmi na wal musulmati wal mu'mini na wal mu'minati. In ana tare da ni ina ganin nan ne za mu tashi. Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana. Kan mu manta Allah subhanahu wa ta'ala yana kissanta muna umarni wanda ya yi shi zuwa ga matayen wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya musu alƙawarra cewa fa duwanda ta yi Allah da manzonsa biyayya ta kuma aikata aiki wanda Allah maɗaukin sarki yake so to in za a ba ta lada za a ba ta lada ninki biyu ne kuma an yi mata tanajin masauki mai girma a cikin gidan aljanna Allah ya kiraye matayen annabi da cewa su fa ba ɗaya suke da sauran mata ba matuƙar dai suka ji tsoron Allah saboda haka yayin da za su yi magana da kowaye kasu yi mai ƙasa da murya su dai yi magana daidai gwargwaron al'ada gwargwaron abin da bai saba mu shari'a ba don me kadar wani ya zamanto ya yi amfani da jin magana ƙasa-ƙasa shi tunanin wani abu ya kwaɗayin wani abu ya zuwa gare su Allah maɗaukin sarki ya kare masu imani daga tunanin abubuwan da su dace ba kuma Allah da kansa yake cewa ya yi haka ne faɗan ya tafiyar da zunubi daga gare su su ahalul bait su wane ne ahalul bait su ne matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne fahimta ta ahalus sunna saɓanin 'yan shi'a ala suna gaba ɗayansu sun tafi akan cewa ahalin manzo sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai matayensa kuma wannan magana ba manzo kadai aka fara gaya ma ita ba har annabawan da suka gabace su akan kirayi matayensu daga cikin ahli baitin su kamar yadda mala'iku suka ce da matar ɗaya daga cikin annabawan da suka gabata a ta'ajabi na min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun mujib kace ahlal bait ma'abuta wannan gida kenan an kace ahlal baiti iyalan gidanka kenan ba matan manzon Allah bane kadai suke da wannan Allah madaukin sarki ya samu dace na'am sai Allah ya ce da su ku ninka dubawa kuna tuna abin da ake karanta shi a cikin gidajenku na daga ayoyin Allah da kuma sunnar manzon Allah dan Allah mai tausayi ne mai bada labari game da ayyukan bayansa Allah ce innal muslimina lalle musulmai maza wal muslimati da musulmai mataye an kace musulmi wanda yake miƙa wuya ga dukkan dokoki na Allah dama ai fassarar musulunci shine الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة kami kauya ga Allah cewa shi kadai zaka kadaita sannan kuma shi kadai zaka yi wa biyayya to kaga wannan musulmi kenan to duk masu irin wannan aqida su ne musulmai maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata ku kula manzo Allah ya rattaba muna ko kuma malamai na aqida sun rattaba mana cewa maratibud dini talata mataki mataki na addini uku ne al-islam wal iman wal ihsan kowane mu'mini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mu'mini duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah kuma bai warware wannan kalmar ba ya zama musulmi koda yana kaba'ir amma wanda yake mu'mini sai ga yana nisan takaba'ir baya son ya aikata abubuwa har an gane wani alaifi ba a yawan samun shi ciki to kaga matsayin shi ya ƙara ƙaruwa kenan bayan ka shiga musulunci ka kai matsayi na imani kenan sai Allah madaukin sarki yake cewa wal qanitina da kuma masu biyayya ga Allah alqanitin ay almuti'ina masu biyayya ga Allah maza wal qanitati da masu biyayya ga Allah mataye wasadiqina da wa'inda suke masu gaskiya ne daga cikin menene daga cikin mazaje mana masu gaskiya a cikin imaninsu babu munafurci a tare da su wasadiqati da masu gaskiya a cikin imanin su mataye shine wasadiqati wasabirina da masu haƙuri akan addinin su da abin da ya kama da wannan mazaje wasabirati da masu haƙuri mataye wal khashi'ina da masu kankan da kai ga Allah al khushu' wat tawadu kankan da kai shine al mutawadi'in da wa'inda ke kankan da kansu zuwa ga Allah maza wal khashi'ati da masu kankan da kai mataye zuwa ga Allah ma'ana kullun ka zo gaban Allah kana nuna kai ba kowa bane kai mabukaci ne ga Allah baka da girma da izza da zaka nuna a wurin Allah to shine al-khushu' haka ake son mutum ya zamanto a halayensa musamman a gurin sallah idan wanto duka zuciyanka yana wurin Allah ne subhanahu wataala wal mutasaddiqina da wa'inda suke yin sadaka mana masu yin sadaka bi amwalihim wanda suke diban dukiyansu su yi sadaka da shi fi sabilillahi mazaje wal mutasaddiqati da mataye wa'inda suke yin sadaka da dukiyoyin da Allah madaukakin sarki ya basu was-sa'imina was-sa'imati da mazaje masu yin azumi na nafila da na farilla wasa'imati da mataye masu yin azumi na nafila da na farilla wal hafizina furujahum da mazaje da suke tsare farjin su ma'ana ba sa zina ba sa tinkaran matayen da ba nasu ba wal hafizati da waɗanda suke tsare kawunan su mataye ba sa neman mazajen da ba nasu ba والذاكرين الله كثيرا da masu yawan ambaton Allah kowane lokaci yana zikirin Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah irin wa'annan kalmomi ko da yaushe a bakin su suna nan namiji wadhakirati da mataye mata masu yawan ambaton Allah duka masu wa'annan sifofi Allah ya ce a gaya musu a haddallahu lahum magfiratan Allah ya yi musu tanajin wata irin gafara ma'ana zai yafe musu zurbe su a nan duniya kenan wa ajiran azima kuma suna da wata lada mai girma a gurin Allah shine Allah ya shigar da su aljanna wannan sifofi idan kana da su kana da alƙawari gurin Allah alƙawarin Allah da ya yi ma'anin duniya ya yafi ma zunubinka sannan alƙawari da Allah ya yi ma a lahira ya shiga da kai aljanna yanzu kowa sai da yi kansa akwai wanda ya cika sawa'in sifofi gaba ɗaya kaf akwai wa'inda yana da wasu bai da wasu to sai ka duba ka gani wa'in ne ka rasa sai ka kokari ka ƙara su an gane misali ko Allah ya samu dace Allah yake cewa wa ma kana lil mu'minin baya dacewa ga mutum mu'mini namiji wala mu'minatin ko mace mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran in Allah da manzonsa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyara su zama suna da wani zabi min amrihim game da al'amarinsu bai kamata ba Allah ya hukunta ga yadda yake so manzo Allah ya hukunta ga yadda yake so ya zama kai kana da zabi sabanin na Allah da na manzo sallallahu alaihi baya dacewa mu'mini yayi wannan haka ma mu'mina mace baya dacewa ta yi wannan wa man ya'si Allah wa rasulahu duk mutumin da ya saba wa Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina hakika ya bace bata mu bayyane malamai sun yi sabani game da dalilin saukar wannan ayar wasu malama suka ce an saukar da ita ne a kan ƙisar julaibi wani daga cin sayin manzon Allah Allah ya masa halitta wadda ta saba maɗabi'an mutane kawon mu ce bai da kyawun halitta a ganin mu amma a guda Allah yadda yi shi ya dace shi ne ya je yana neman aure duk inda ya je sai a ƙiba shi aure da ya zo ya kawo manzo Allah ƙara ya ce shi yana neman aure an ba shi aure yanzu kakana za a yi akwai wata yarinya wadda kowa ita yake son ya aura sai manzo Allah ya ce ka je gidan su wance ka ce na ce a baka aurenta ya zo ya ce manzo Allah ya aiko shi a ba shi auren wanci uwayen yarinya suka kalle ce yanzu dai wani kai na za a ba auren wanci to kuma umarni daga babban kwanda to ana ta yin ainihin ainihin yayi da ta yi sai cici a inda manzo Allah ne ya faɗa ita ta yadda a ɗaura mata aure da shi ai shi yasa yana daga cikin ƙisar da Allah ya tashi saka mata yana nan ango kawai sai ji an kaji maganar yaƙi sai saɗaɗe saboda ya san manzo Allah bai bari ango ta yaƙi sai ya labe sai da yadda ko da aka zo sai ya shiga cikin wayanda an hanka shi daga ta amsa umarnin manzo Allah gashi kuma ba ai an ganci da zalabi ba kuma ta samu yabo daga gurin Allah subhanahu wataala to shi yasa wasu malamai suna ganin an saukar da wannan ayar ne sanadiyar abin da ya faru na kissar zulabi wasu ka ce a'a ba kan ayar takan iya zama can amma ba ainihin hakikanin dalilin sabkarta ba ne dalilin sabkar wannan ayar shine akan zaidu bin thabit maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata baiwar Allah da ake ce da ta ummu kulthum ta zo gurin manzo Allah ta ce da manzo ni na zo na baka kyautar kaina kun san shi manzo Allah an halasta masa in mace ta ce ta ba shi kyautar kanta ya zauna da ita sabanin mu sai da sadaki kun gane misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a ba haka za a yi ba ga zaidu nan na baki shi ki zamana da zaidu ita kuma tana ganin yanzu shi kamar ta zauna da zaidu ai ita da ta ce ta bayar da kanta ga manzo Allah ba dan ita ba ta kai ba ne sai manzo Allah ya ce a'a in an kai in mun ka yanke hukunci akwai abin da muka hanga na alheri ko ba ku hange shi ba dan haka sai Allah ya sauka da ya ce baya dacewa ga mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah da manzonsa suka yanke wani hukunci su zamto suna da wani zabi malamai suka ce alƙaulun rajih shi ne wannan magana mafi rinjayi akan wannan ummu kulthum aka saukar da wannan ayar da kissa zaidu zaidu bin thabit wallahu a'lam to amma dai hukuncin ayar amni kowane lokaci tana aiki baya halarsa gare ka kai mu'mini namiji da mu'mini mace Allah da manzonsa su ce ga yadda suke son ayi kai kuma ka ce kana da wani zaɓi saɓanin Allah da manzonsa saboda me Allah ya fi ka sani abin da yake daidai a rayuwarka Allah ya fi ka sanin abin da yake alkhairi a gare ka shi yasa Allah yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum ko ba haka bane sai Allah ya ce wa sa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ku dai Allah yakan wajabta muku yin yaki amma kuna jin kyama ba kwa son ku yi Allah ce so da yawa za ku so abu abin nan ba alheri bane gare ku so da yawa za ku ƙi abu wannan abun alheri ne gare ku sai Allah ce shi ya sani ko ba ku sani ba kenan da haka babu yadda za a yi Allah ya zaba ma abu kaga zafin Allah bai yi ba matukar ga zafin Allah bai yi sai ka shiga matsala kun ga dai wannan hali da muke cikin rayuwa duk yanayin da Allah ya kai ka kai da wannan zabi da Allah ya ba haka ya dace da kai kai hankuri ba an ce ba akwai dadi ba ko babu dadi ka tsaya da yadda Allah ya zabi ke bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma yaqdi Allahu lil mu'min min qada'in illa kanat khairan babu wani hukunci da Allah zai hukunta wa mu'mini face wannan abin ya zama alkhairi a gare shi sai dai farkon al'amari mutum zai ji damuwa yana ganin kamar ya shiga wani amma dai ƙarshen al'amari alheri ne don haka sai mu yi haƙuri da duk abun da Allah ya zaɓa mana sannan wani hadisi manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayanku ba zai yi imani cikakken imani ba face sai son ransa ya dace da abin da nazo da shi ga abin da ranka ga so amma ba haka manzo Allah yake so to ka aje son ranka ka bi son ran manzo Allah shine addaidai gare ka shi yasa Imam Sa'idi Allah madaukin sarki ya kara masa rahama yake cewa inda bawa ya san matsayin wanda ya yi masa zaɓi da bai yi jayayya game da wanda ya mai wannan zaɓi ba ma'ana da mutum ya fahimci Allah ya san girman Allah duk yanayin da Allah ya zaɓa masa bai kamata shi jayayya ba ya kawo sifofi guda uku cewa sifofi ne na wanda yake ma zaɓi duk wanda ya cika wa'innan sifofi ya cancanta ya zama wanda zai yi zabi dan ya cika sifofin ya zaba maka abu shi Allah dai al'alim ne masani ne ya wuce alim shi ya kai alim siratul mubalaga ya kai muqra ilimi sannan Allah hakimun ne yanka ci hakimun wanda yake sanya abu a gurin da ya dace shi baya kuskure akan dora wani abu ba wurin da ya dace ba kenan in kaga Allah ya dora wa wata matsala nan na gurbinta ya dace kenan sannan kuma rahimun ne mai tausayi ne duk yadda kake tausayin kanka Allah ya yi tausayin ka fiye da kanka kenan shi mai tausayin ka bai saka cikin matsala to kenan Allah ya cika wannan abubuwa duk abin da kaje ya ce yana son bayi su yi ga abin da ya zaba musu su yi shi ne daidai in sun sake wannan sun shiga matsala Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai Allah yake cewa wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka ambata musu yayin da kake ce da wannan da Allah ya masa ni'ima wa an'amta alaihi kai ma kai masa ni'ima amsik alayka zawjak ka rike matarka da kyau wattaqillaha ka ji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih kana koyi a cikin ranka abinda Allah zai bayyana da shi wa takhshan nasa kana jin kumyar mutane wallahu ahqqu an takhsha Allah ya fi cancanta da kaji kumyi suka ji tsoron sa falamma qada zaidun minha watara yayin da zaidu ya biya bukatansa a gurinta ma'ana ta yi zaman idda bayan zaidu ya sake ta zawwajina ka ha muka aurar mata da ita kai la yakuna alal mu'minina haraj don kai ya zamanto kunci ga mu'minai fi azwaji adiya adiyaihim game da mata yan waɗanda suka yi musu iddiai ma'ana waɗanda suka rike su a matsayin ƴaƴa alhalin ba su suka haife su ba idan qadaw minhunna wa qara idan waɗannan wa'inda suka ce da ‘ya'yansu sun biya bukatunsu da mataye suka sake su, to babu laihi su ma suna iya su aure su. Wa kana amurullahi mafukula al'amarin Allah ya kasance abu ne wanda zai faru. Allah ya samu dace za mu koma aya karo na biyu ko ba haka bane wannan ayar ita take muna tafsirin kissar abin da ya faru a baya menene ya faru a baya farko farkon ayar Allah subhanahu wataala ya kawo muna kissar abin da ya faru na wasu abubuwa da ake aikatawa a lokacin jahiliya da musulunci ya zo sai Allah ya ci a daina su ya lissafa mana su ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn Allah bai sanya ma wani mutum zuciya bi a cikin zuciyarsa ba fi jawfihi ko a cikin kirjinsa ko a cikin cikinsa na ɗaya kenan wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum Allah ce mataye wa'inda kuke zahari da su ba iyayenku bane mutum ya sifanta matarsa da babarsa yana kamanta su cewa in yayi mu'amalar aure da matarsa kamar yayi da babarsa Allah ya ce ƙarya ne matarka ba matsayin babarka take da shi ba sannan Allah ya ce wa ma ja'ala adiya akum abana akum iya wa'inda ba ku kuka aihe su ba kuka yi tabanni da su kuka ce ƴaƴayenku ne Allah ya ce a'a ba ƴaƴayenku bane zalakum qaulukum bi afwahikum wannan magana ne kawai kuka yi da bakin ku to wannan ayar yanzu can ya zo muna ne mujmal yanzu an zo ana so a yi mana tafsilin abunda wannan ayar ta kumsa kun gane ko malamai suka ce lai anna kullu suratin tuftatahu fiftitahin duk surar da aka bude ta a farkonta yakunu hadha al-iftitahu muqtasarun wa ijmalun lima ya'ti min tafsir hadhihi sura ayoyi biyu ko uku na farkon nan su ne a dunkule surar ta kumsa gabaki ɗayanta idan ka dibi wannan surar ayoyin da suka zo a shahi na farko duka su ne ake ta sharhi shi yasa yan ka sharhin wannan a koma dauko wannan yan ka sharhin wannan a koma dauko wannan to yanzu ana son a yi mana sharhin wata gaba wace ce gaba da Allah yake cewa wa ma ja'ala adiyakum abana'akum wa'annan ayaye da kuka yi iddi'ai kuka ce ayayanku ne Allah ce a ba ayayanku to daga ciki manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tabannin zaidu ana ce da shi zaidu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta wasa yasa kun kariba wannan surar suratul ahzab karshe ma'ana ayoyin nan na farko cikin sharhin su ne za a shiga kacokan sai aka fara yayi hannabi in ka duba ka gani lafazin nubuwa ya zo so nawa a cikin alkur'ani ya zo so 28 kusan so 12 ya kare a cikin wannan suran ne shi yasa aka zo ana yi mana tafsili kadan kadan kadan kadan kadan kan mu manta zaidun nan tun yana yaro wane ne ya sayo shi wanda ya fara sayo zaidu shine hakim bin hizam hakim bin hizam shi ko hakim bin hizam ɗan uwan Khadija ne matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. An gane ko? Khadija da ta'ar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ta ba shi kyautar zaidu, ta ce, To, ga wannan bawa ya rinka yi muka hidima. Ginin shi manzon Allah ya samu kyautar zaidu ne, wanda ka yi mai hidima da duk ta shafi namiji. an fahimci hausa sannan yana da kuma ama wadda take mai hidima da ta shafi mace to ana wannan hali kamar yadda na labarta mana a farko-farkon tafsirin nan na wannan surar su fami ɗin zaidu suna tunanin zaidu yana raye ko ya mutu suka ji labarin zaidu yana garin makka amma ba su san kowane gida yake ba yayin da suka ji labarin yana gidan manzo sallallahu alaihi wasallama sai suka yi shiri suka dauko abin da gare su suka samu manzo Allah suka ce da shi mun zo ka ba mu fansa zaidu manzo Allah ya ce musu a ba haka za a yi ba sai da a kira shi in ya zabi zama da ku ku je da shi kyauta bana buƙatar wani abu in kuma ya buƙaci zama da ni ku tai ku gurmi shi da manzo a kira zai da zai da ya ce a shi ya zabi a bar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabanne sa sai ana ce da shi Zaidu dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ana ta wannan tahiyar ta yi tahiya to ana nan zaidu ya kai aure kun gane ko sai manzo Allah ya aura masa umaima ita wannan umaima ita ce ta haifar masa da usama duk wanda yake karatun hadisi yana ce an usama ibn zaid usama dan zaidin nan wannan babar tasa umaima ita ce matar farko da zaidu yayi ta samu mai wannan da suna nan suka rabu da zaidu ya sake ta sannan kuma sai ya aure wata mata ana ce da ita zainab ita sun jima tare ba su samu aikuwa ba Allah maɗaukin sarki ya sa suka rabu. gane ko? Sai yana nan zaidu sai wagga ummu kulsum ba mun ba bayani a farkon waccan aya da muka ce ma kana wa ma kana lil mu'minin ba ko ba ka bane wala mu'minatin ko idza qada Allahu wa rasuluhu amran ko muka ce dalilin wa aka saukar da ita muka ce dalilin ummu kulsum wadda ta zo ta ce wa manzo Allah ta bashi kyautar kanta to lokacin da ya rabu da Zainab da ta zo sai aka yi daidai da zaidu bai da mata sai mazala ya ce to kai zaidu ga mata an samun maka an fahimci hausa amma da ta bi umarnin Allah da manzonsa haka suka zauna har suka samu ‘ya'ya biyu aka samu zaid bin zaid an zaid bin zaid babarsa ita ce umkulsum kuma menene sun ƙara samu wata ‘ya shine ruƙayya ana nan sai suka rubu sai ya auri ‘yar abu lahab su ma ana nan sun karabu fata nawa yan gadi yawan gari yana cikin radiyar lawa an mawar duwanu ko yanzu malayin kai wata ɗaya kai wata biyu kai wata gudu suka yi cika wancan malayin bai zama da wata ai ba malamin kirki ba ne Allah ya sa wadace kawai al'amari akwai wata hikima ta Allah kaka shiga harkar mutum ka ga mutum don kowa da irin tashi jarabawa ko ba haka bane kan mu shiga wannan mu dawo dai kadiyi da muke ciki a rana sai ya zo ya aure wannan zainab wadda daga ita sai aka saukar da ayat cewa babu saurar tabanni duk ɗayan ba kai kayan shi ba a jingina shi zuwa gare ka to ya za a yi a shahe wannan mutane su gane da gaske ne ake yi a ɗabbaƙa jagorar shi zai ɗabbaƙawa kenan in kana kira zuwa ga sunna in kana kira zuwa ga alkhairi a gani a ƙasa a gani a gidanka to kukula a cikin wannan ayar Allah ya labarta mana wasu abubuwa na farko shi manzon Allah Allah ya masa ilhama cewa fa kai za ka auri zainab matar zaidu don sakinta zaidu wanga wahayi ne ba an umarce shi da iblaginsa ba a shi an gaya ma wannan sirri ne tsakanin shi shi kuma zaidu in matsala ta taso wa yake kawo ma shawara manzo Allah yake kawo ma shawara sai gashi ta ɗauko ɗaki zaidu ya zo ya kawo ƙarar zainab yanzu ka ga matan nan kaza kaza kaza yanzu Allah eh a Zainab wacce ai sun rabu ai yanzu yanzu ya kawo karanta ka gane misalin ko bayan ya rabu da ummu kulsum ne ma sai da ya ƙara wata mata kafin ya samu wannan Zainab eh Allah samu dace shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga abun nan yayo kusa sai yake ce mai zai wallahi ka rike matan nan da kyau ka rike ta da kyau saboda shi ya san tabbas da auren ne ya tangarda mi za a yi shi zai zai aure ta kuma yadda auren yake ba jira za a yi ba dan ba ɗan daura aure za a kira ba Allah ne zai ce ya daura auren shi yasa za mu ji Zainab tana da gaskiya abin da take wa matan manzo Allah guri da zara an sai ta ce kai fa ni aure na daga sama an ka dauro shi to shine na aya take labarta mana bari mu karanta mu ja shi yasa Allah ya ce wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi kalabar ta musu lokacin da kake ce da wannan da Allah ya ma ni'ima waye zaidu wace ni'ima Allah ya masa Allah ya ma ni'imar musulunci na dai kenan wa an'amta alayhi kai ma kai masa ni'ima wace ni'ima manzo Allah ya ma zaidu ya enta shi mai da shi da kaga ni'ima ce me manzo Allah yake ce mazai yana ce da shi amsik alayka zawjak ka rike matarka da kyau malamai suka ce an ka ƙara ala dan a nuna ma zaidu kashi wasa game da lamarin auren nan Allah ka samu dace shine Allah madaukakin sarki yake cewa eh menene wattaqillaha nan zaid ake malumin suka ce ana magana ne akan zaid wattaqillaha ay wakhshallaha wa la tukhalli sabilaha manzo Allah yake ce mu zaid ka faji tsoron Allah kakka saki matan nan kai hankuri da ita haka ibnu abbas yake ce ma'ana amsiki alayka zawjaka wattaqillaha ka rike matarka da kyau ka kuma ji tsoron Allah kakkai wasa ka sake ta shine wakhshallaha wala tukhalli sabilaha ka ji tsoron Allah kakka sake ta an kace khalla sabila ma'ana ya sake ta yanzu kaga manzo Allah yana karfafa masa shi hankuri da matar shi shine sai Allah yake ba mu labari sai ya ce wa tukhfi fi nafsika kai kuma manzo yayin da kake mazai da wa'azi ka boye wani abu a cikin ranka dan mun sanar da kai kai zaka aure Zainab mallahu yubdihi abinda Allah zai bayyana shi wannan abin da ba ka son a sani Allah ce mu za mu bayyana shi wata ƙashin nasu kana jin tsoron Allah ma'anin mai suka ce anan manzo Allah yana jin tsoron Allah na mutane ba ana nuhin tsoron mutane wasu suka ce a'a kana jin kumiyar abin da mutane za su ce yanzu mutum ne ka ce ɗanka na rana guda ya saki mata kuma ka aure ta yau ko abokinka kuke da shi daddata ya aure mace tana gama idda yau gobe ka aure ta me za ka yi tsammani eh ƙarshen ta ce kuna tare yawa har ka aure ta yana ido ba kuma tsegumin nan ba yau ne an ka fara ba tun da akwai shi kaka ɗauka wai cece kucin nan yanzu ne a'a tun da akwai shi shi yasa Allah ya ce wa takshin nasu kana tsoron mutane nan ma'ana kana tsoron cece kucin mutane wallahu ahqqu an taksha kai Allah ya cancanta ka ji tsoron shi ma'ana ka damu da lamarin Allah ba lamarin mutane ba lamarin mutane bai karewa falamma qada zaid minha waqara yayin da zaid ya gama bukata da ita ma'ana yayin da zaid ya sake ta tayi zaman iddanta ta kare zawwajna ka sai muka aurar ma ita التزويش aurarwa mana muka auren maka da ita ba mu jira a tare jama'a ba sai dai muka sanar mun auren ma manzonmu da zainab ta zama matashi shi kenan yanzu idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zai ce Allah ya auren mun zainab ba gaskiya faɗa ba amma wannan yana hana munafukai su yi magana yana hana in cece ku ce su yi magana to haraka addini in kana jagora kakka damu da wani ya ce min kaza wani ya zage ni kawai da kai na aka shiru kawai yake yi in ka tashi dabbaka sunna gidan ka kakka damu da yanzu mutane za su ce kaza za su ce kaza to za a daina cewa ne ai ba za a daina ba har dai ba a bar manzo Allah ya zauna lafiya ba wala ba mun ka zauna lafiya in dai aka addini ne kawai sai dai ka yakuri Allah maɗaukin sarki yake cewa likai la ya kuna alal mu'mini na haraj don kai mu'mini su samu kunci game da wani al'amari mana don a zo wani irin wannan ya taso kana da buƙatar mace ka aure ta kuma wannan abin ya zame kana ganin kai in yi a ce kaza a kai dame ka in dai Allah ya halasta abu kana ganin ya dace kai kai in kai babu laifi fi azwaji adiyaihim game da auren matayen da iyansu ma'ana wajen auren matayen waɗanda suka ce da su ‘ya'yansu ne alhadin ba su suka haife su ba idan ƙadau min hunna watsara idan sun biya bukatunsu a wajensu ma'ana idan sun yi zaman iddansu sun ƙare to kuma kuna iya ku aure su wa kana amurullahi Allah ce al'amarin Allah ya kasance mafi'ulan da ai abun aikatawa ne ma'ana abu ne wanda zai kasance kuma sai gashi ya kasance labari ya bi gari manzo Allah ya abu zainab Allah ka ba mu zainab ko ba haka bane ku ce mai amin Allah ka bani zainab ina ne muke ma kana ala nabiyyi min haraj babu wani laifi ga annabin Allah fi ma farada Allah lahu game da duk abin da Allah farlanta masa ma'ana ba laifi bane manzon Allah ya yi na auren matar Zaidu ba komai bane sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wannan sunna ce ta Allah game da menene game da waɗanda suka gabace su game da waɗanda suka gabace shi malamai suka ce wannan ana ishara ne ga waye ana ishara ne ga annabi Sulaiman wannan matar Bilqis lokacin da ta zo wajen sa yaga ta dace kaga bai bari ta wuce ba ngani misali da ka in ka ga mace da ta dace ka aure ta ka fara ganin yanzu in na aure ta za a ce kaza za a ce kaza a'a ba a bari ta wuce kun fahimta musa misali kananka ne ya rasu ya rabu da ya rasu ya bar mace mace ce mai hankali mai tarbiyya kuma kun fahimci juna kai da ita durala ya zaka yi ya mutane ba a iya musu ba a iya musu eh a yadda sawa kuma a koya muna a nuna muna in an yi mun yi sunna ne ba laifi ba ne kaga sai ka ce tana kwasa kaya ina zaki azan zage a a gyara zama ga goro na kawo shi kenan laifi ne ba laifi ba ne amma muna yi ba komai yake hana mu mafi yawancinmu ba a ɗan fahimta fa illa guda abin da mutane za su ci wannan kuma har duniya ta nade ba a rabuwa da shi da haka abin da za ka sa a kanka idan abu halas ne kana ganin ya dace don gudun abin da mutane za su ce ka yi abin zai wuce zai wuce ba zagiyar ka zaba gobe ana zaginka don gaya maka na'am eh yana ce ana bura anas don koya duka zai rushe shi ana bura anas don koya sai kace to ni ban bar halas din ba sai shi ga shi da ya ba da ni ban bare ba misali kamar wanda ta kaza wannan misalan suna da yawa fa suna da yawa mai wuce ba abin da zai zama sai waga cece kuce misalin da yake yi abokinka ne zai saki mace kai kana son ta sai kana kutunta mai ya farike matashi ya farike matashi sai ya saki tana gama idda sai ka kai woro aka ɗora ma aure da ita wala in ba sa abu abokan ta tsaya ke wannan misalai ne yana misalai ne shi wani abin da yake kawo yake cewa akwai wasu abubuwa waɗanda halas ne suna iya su kawo fitina a cikin al'umma yaya za a yi sai a bar su in an bar su ba dan ba su halasta ba ne an dai bar su ne saboda wata maslaha yanzu a gani al'ada ce sai hankali almuhim dai ba haramun ba ne to ina na muke wa kana amrullahi al'amarin Allah subhanahu wata'ala kana ya kasance ina ne muke banga wannan ba to yayi ke na gani mana wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amar Allah ya kasance hukunci ne da yake an kaddara shi ai kana qada'ullahi qada ka'in hukunci Allah ya zama hukunci ne kasantacce mana duk abin da Allah ya hukunta zai kasance babu yadda za a yi a janye shi alladhina yuballighuna risalatillah sune wa'inda suke iya da sakonnin Allah wa yakhshawnahu suna jin tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa tsoron kowa face Allah nan ba tsoro na ɗabi'a ba tsoro na hakika annabawa tsoron na hakika ba sa tsoron kowa sai Allah masu imani na hakika ma- ba su jin tsoron kowa na hakika sai dai Allah amma ina muku misali akwai tsoro na ɗabi'a tsoro na ɗabi'a ana iya a same shi ga mutum da adam wannan baya shafar imanin shi inda mun sha kawo misali ko ba haka bane kada ka zo ka ce to ni ma ban tsoron kowa sai Allah ga abu nan zai zai ma kiki ka ka a'a ba a yi haka ko ba haka bane an tare nan ga an ce kwabbi za a yi mai gudana goma ka sako kai kuma sai ka diwa ka ga dukkan aka kallo kakka isa wallahi baya eh ce ba da ya ji tsoro eh na ji tsoro ba shi kenan ba wannan ba nuna baka da imani bane amma dai wanda za a ji yi tsoron shi na hakika shine Allah subhanahu wataala to haka annabawan Allah suke wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ne akan ku nan ne ko wakafa billahi hasiba Allah madaukakin sarki ya isa ya zamo shaida game da al'amarin mutane hasiba bi ma'ana shahida Allah subhanahu wataala ya isa ya zamo mai shaida akan al'amuran da mutane suke aikatawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammadu bai kasance baban wani daga cikin mazajen ku ba ku jiba maganar nan ayar tana nuna mana manzo Allah ya samu ɗiya amma ba su kai mazaje ba sun kamutu don suna ƙanana kenan yanzu babu wani wanda ya kai munzirin namiji ce dan manzo Allah ne babu shi wannan ana taushe kofa ne dan kan manzo Allah ya mutu wani ya zo shi kare ce shi dan manzo Allah ne sai yanzu baka riwa yanzu sai ga wani baki na sai ya ce ma shi sharifi ne jika annabi ne ko ta ina ne na sabata zo ba mu sani ba kai kana ganin da a ce manzo Allah ya mutu ya bar wani ko na ƙarya da ana ce shi dan manzo Allah da ko garin ga dan manzo Allah nawa akwai ina ne amma da Allah yake hakimun ne sai yake yi muna sanarwa manzo Allah ba mahaifin kowanne ne ba daga cikin mazajen ku. bai da ɗa babba zaidun da ake ce da shi dan manzo Allah kowa ya jiya daga yau manzo Allah ba baban zaidu bane an rufe wannan sai Allah madaukin sarki yake cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai da shi manzo manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa kaga an toshe wata kofa kuma yanzu wani bai tasowa yace shi annabi ne ba dan an ruhi annabta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ne game da komai da yake faruwa ma'ana yana da ilimi akan komai يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني اذكروا الله ذكرا كثيرا وأنبت الله أنبتوا من يوم هذا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا كما إيماني وأنبت الله أنبتوا من يوم meka wannan ayar anan malamai suka ce hikimar kawo ayar anan da a gaya wa musulmai idan al'amari na cece ku ce ya taso a matsayinka na mai imani ina ya kamata ka mayar da hankalinka ko a kanka ko a kan wani ƙaramin magana ta taso a kan wani ya yi kaza wani ya yi kaza mai Allah yake so Allah so yake ka koma kai ta zikirinka subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah kai ta fito kowa kuma Allah ya ce kafiran kai tsaye da yawa kun ji dai ko na biyu ka aure matar abokinka an zo an ɗauka ai munafiki ne kaza kaza Allah ce ita zikiri kyale su a to ai shine yanzu lokacin da aka ce manzo Allah ya aure Zainab munafukai in sun zauna nan ga tsegumi suka in sun zauna nan tsegumi suka sai da ce ku masu imani ga aiki aikin ku shine ku kuma ku ta zikiri da mutum ya zama da magana kana subhanallah subhanallah yana wari sai ka ce Allah akbar Allah akbar tashi wa ga waje wannan sirri yana da kyau sosai shi yasa malamai suka ce la yu'maru bi dhikrillah illa bi sababin duk inda kaga cikin qur'ani an ce ku ta ambaton Allah ambato mai yawa ƙarshe sai kaga wani abu ne babba ya faru da yake dauka hankalin mutane sai Allah ya ce to ku masu mali ku ta zikiri fa kai ya dauki hankalinku in ka duba irin wannan siga ya maimaitu cikin ƙurani so tara kashi uku duk cikin wannan suran ne ya zo ku duba ku gani a cikin surat al-imran lokacin da zakariya ya nemi Allah ya bashi karuwa yanzu tsoho ɗan shekara 80 tsohuwa shekara 60 ko 70 an ce ta ɗauki ciki ta Allah za ka ji ce gumi a gari wai mata wani ku ciki gari ta fa kya kudu ba ku gani yanzu ba kai can ba yau in ka auri mace ba ta wuce shekara arba'in ba lafiyan ta kalau karamar yarinya sai ta aurar da yadda a wani gida to da zarar yadda ta aihu an kace ita ma ta aihu to ya zama magana wai uwa ta aihu ɗaya ta aihu to ba zai wadda ta shekara 60 70 80 an ce tana da ciki wala ba sai sun zo kallonta ba samu karban magana ba da wannan ya samu sai Allah ya ce da da shi da zakariya wadkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar Allah ya ce zakariya yanzu ka sa aikin da aka bagare ka ciki da ya samu to ita zikiri kyala kowa kowa ba gare ne ba magana kai ta zikiri ai ka gaba ba abu ne ya faru sannan in ka duba a cikin suratul anfal da aka zo magana masu wajen yaƙi Allah ya ce ya yi hallazi na amalu idan laƙitun fiyatan fasbutu wadkurullaha kafiran la'allakum tuflihuna yanzu ya an ka zo magana yaƙi kaga magana ce ta tsoro to yawan kahirai in kana so kai ya ɗaukan ma hankali ita zikiri ko aiki ka zo gona ka diba ka ga baka nome nan ba baka nome nan ba ita zikiri kana noma ka shi doki hankalinka to shi yasa nan ma yazo in ka diba cikin suratul azab Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haka ne ko liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseeran wanda yake son lahira abu ne mai girma sai ya shiga tudu yawan zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala mu saba da wannan zikiri mu saba mu bakin da yin zikiri sannan Allah ya ce a waccan aya da muke ta wancan shahi wadhakirina allaha kaseeran wadhakirat wa'inda ake son ayi mata na jin yafiya a nan duniya a ba su aljanna Allah sai ya lissafa daga cikin su akwai wa'inda suke yawan ambaton Allah da haka na ce mana mai yawan ambaton Allah daga cikin tukuncin shi a nan duniya a yafe masa lahira kuma a bashi aljanna to sai aka zo nan ga kuma aka ce to ku masu imani ya yi wanda zai namu na zukurullaha zikiran kafira ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa haka ma a cikin suratul juma'a a ambaci kamar wannan suna nan dai kamar da na ambata mana Allah ya samu dace nan dai abin da ke son yi mana ishara zuwa gare shi in wani muhimmin abu ya taso wanda mutane za su yi ta cece ku ce ko akan wani ne ko akan kanka ne ka shagaltu da zikirin Allah wasabbihuhu ku rinka yin tasbihi ga Allah kuna tsarkake shi bukuratan farko farkon safiya ngane ko sa'annan kuma wasila da kuma marici kuna yi ma Allah tasbihi huwa alladhi yusalli alaikum Allah madaukakin sarki shine wanda yake yin salati a gare ku yusalli alaikum ay yaghfiru lakum shi Allah shine wanda yake muku gafara wa malaikatuhu su ma malaikunsu suna yin salati a gare ku su kuma menene gafarar ma'ana menene salatin malaiku a gare ku su kuma suna nema muku gafarar Allah salatin Allah a gare ku Allah ya gafarta muku salatin mala'iku a gare ku su roƙa muku Allah ya gafara, Allah ya gafarta muku. Kun gane ko? Li yi kurija kun mina zulumati idan nur don Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da ku daga menene daga dufu na kafirci idan nur zuwa ga haske na imani, wa kana bil mu'minina rahima a kasance ga masu imani mai tausayi ne. Ma'ana Allah ya kasance mai jin ne ga masu imani. su masu imani idan sun mutu sun koma ga Allah a cikin gidan aljanna ga yadda ake gaisawa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwan mu'minai a cikin gidan aljanna ranar da za su haɗu ga Allah salamun shine aminci aminci mana su rinka cewa salamun min Allah salamun min Allah suna yi majunan su sallama wa adda lahum ajran karima Allah ya musu tanajin lada mai karamci ma'ana lada mai girma shine ya musu tanajin aljanna ya ayyuhan nabi Allah ya ce ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan lalle mun aiko ka ka zamo mai shaida gawa ka shaida ga al'umarka kun san kowane annabi in an tambaye shi wane ne shaidanka na ka'i yadda manzanci zai ce al'umma da ta zo bayansa ko ba ka bane to shi manzon Allah shine zai yin shaida ga al'umma shine zai ce ni ina shaida na iyar muku da manzanci balle kai ƙarya kace a'a mu ba mu ga sako ba to wanda asirkin masu shaida shi zai ce na iyar shi zai Allah ce mu aiko ka ka zamo mai mai shaida mana ka an takuna shahidan ala ummati ka zamo mai shaida akan al'umarka na cewa ka iyar da sako wa mubashiran ka zamo mai bushara da aljanna kana mai yi wa mutane bushara ga aljanna wanda ya bi Allah wa nadhira kuma ka zamo mai gargadi game da menene game da anisanci azabar anisanci saba wa Allah dan ka ahru da azabar Allah shine inzar mun yi bayani a bayan mun ce al inzar huwa i'lamun ma takhwifin fi waqtin yattasi'u lil ihtiraz ilamun ma'a takhwif sanar da mutane magana a cikin magana akwai tsoratarwa fi waqtin yattasi'u lil ihtiraz a lokacin da yana baka damar ka kare kanka shi yasa in nice da kai wani ka kula da kaza dan in baka kula da kaza ba nan da shekara daya ko nan da shekara biyu kaza na iya samu ka to na ce shi illa amma idan ya zamanto abu ne wanda bai ɗaukan lokaci na ja makunne a kan shi wannan sai da ajiyar shi ilam shi ilam bai ɗaukar lokaci kana sai ce kai ita kanka ga mashin nan zai taka ka to nan ba in zali nake ma ina ma ilami ne dan da ka tsaya kana ganin ya kawo gare ka bashiril mu'minin kai mu'minai bishara cewa bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da falala mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala shi ko na tsallake wada'iyan ila Allah kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam me kira ne ila Allah ma'ana ila dinillah kuma yana kiran mutane ne zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala bi idnihi da umarnin Allah subhanahu wataala wasirajan munira kuma shi manzo fitila ne mai haskakawa ma'ana shi kamar fitila yake mai haskakawa mutane haske na imani ya fidda mutane daga duhu na kafirci wa bashiril mu'minin ka yi wa mu'mine bishara cewa bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da falala mai girma a gurin Allah subhanahu wataala fadlan kabira ay thawaban aziman fil janna suna da lada mai girma a cikin gidan aljanna sai Allah madaukakin sarki ya koma da mu baya dama mun ka gaya mana wannan surar ayoyin da duk a ciki suna yin tafsilin abinda ayoyi na farko suka kumsa ne yanzu da aka ce ya ayyuhan ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha nan kuma wani hukunci ne sai mun kullo shi da alaka ta baya sai mu zo mu sarkafa sai mu ci gaba da tafsirin akwai lokaci ko lokaci ya ƙare marasuwa lokaci nawa ya rage mu eh kafin mu kai can wai bai to mani wannan mu karasa wala tuta'il kafirina kada kai mu kafirai biyayya wal munafiqina da munafiqai wada'azahum kada da cutar wanda suka yi maka ma'ana ka hakura ka kyale su duk cutar wanda za su yi maka kai ko baka sani ba me za ka yi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah subhanahu wataala wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamo majibancin al'amarinka Allah ka jibanci al'amarinmu ina ganin nan zamu tsaya gobe Allah ya kare sai mu tashi waccin aya don haka wanda duk yake da dama ka fara karatun ba da shi ba don an zo alaka aure zaman aure yaya ake saki yaya ake idda ta saki iddan saki kala nawa ne ko ba gaba ne duk ya gamata mu san ina abubuwa to kenan muna bi da qur'ani sai a rinka yi mana bayani kadan kadan wannan fadi daidai Allah ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya fi mana a zauna ka a tashi jiya